الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya cikin kitab babin zakka ko mun yi zakka kuɗi mun yi ta kayan noma jiya mun yi hukuncin bashi zakka bashi da kuma abin da mutum ya gada da abin da an ka bashi kyauta ko to yau za mu tashi zakkan ma'adinai ya ce wa fi ma ya kharuju min al-ma'adini ba ma'adini ba ma'adini tun da babu alif dangane da abin da mutum yake fitarwa daga ma'adinai ma'adin daga adana ya adinu udunan mai ma'amatan shine ma'adin wurin zama kamar jannatu adanin ai jannatu iqamatin don haka ma'adin wurin zama abinda mutum yake fitarwa daga wurin zamansa ina ne wurin zamansa cikin ƙasa Allah ya sa dukiyoyi da yawa cikin ƙasa zinariya ina ake samo ta cikin ƙasa haka azurfa haka demon haka haka mi haka tama eh da hetur da eh uranium kaga duk cikin ƙasa aka geno su to ba akwai masu gina kuza ba wuraren da aka tsammana akwai zinariya ko azurfa ko demon ko dai wani abu da a cikin ma'adin to ita ƙasan nan ita ce ma'adin wurin zamansu to abin da ake ɗebowa shine ma'adinai abubuwan da Allah ya ajiye cikin ƙasa sai an gina sai a fito da su to ita wa fi ma ya kharuju dangane da abin da mutum yake fitarwa minal ma'adini daga ma'adinai min zahabin na zinariya au fiddatin ko azurfa to azzakatu zakata tabbata sai a fitar da zakatai me sharadin zakar zinariya da azurfa ta kai nisabi kuma ta shekaru ga hannunka to wannan zinariyar da ka mallaka amma wanda an ka gino cikin ƙasa to ita ba sai ta ba sai ta shekaru ba ranar da ka gino ta ran nan za ka fi da mata da zakka ranar da ka gino ta to sai a bayar da zakkarta idza balaga in ya kai wazna ma'aunin 20 dinarin dinari 20 me nisabin zakkar zinariya dinari 20 to matukar ta kai dinari 20 ta kai nisabi sai ka bada zakkarta aw khamsata awaqin ko kuma uqiya biyar fiddatan na azurfa in ta kai nisabi kenan fa fi zalika cikin wannan rub'ul ushri sai a bada ɗaya bisa hudu na ɗaya bisa goma shine rubu'in ushiri in ka tara ɗaya bisa arba'in kenan yau makurujihi yinin fitar da shi ba sai ya shekaru ba shi abinda an ka gino cikin ma'adinai zinariya da azurfa to ba sai ya shekaru ba to mu tsaya nan sai a yi tambaya yace min zahabin aw fiddatin su ake fitar ma zakka ko ai an ka gino to sauran abubuwan da ake ginowa fa su ko irin diamond har kwanan gobe da zinariya da diamond wa fi tsada diamond ta fi tsada amma kaga in ka gino diamond ya kai laba nawa bai da zakka me ya keɓance zakka gare shi cikin abin da ake ginowa zinariya da azurfa kowa kuma ya san ba zinariya da azurfa ɗaya ake gino a cikin ƙasa ba ana gino demon ana gino uranium da kunka ce da sauran abubuwa waɗanda duk dukiyoyi ne kuma masu daraja demon ɗin ya mafi zai har kwanan gobe demon ya fi zinariya daraja da tsada kuma ana gino shi amma ba mallamin da ya taɓa fatawa a hidda mai zakka ashe kenan zakka ta waje ba ne akan dukkan dukiya a'a wata hikima ce ta ubangiji ya shar'anta akan abubuwan da yake so in mai da'a kake tsaya inda an ka tsaya in kun baka da da'a ƙara naka tunda kai ma ka isa da'a ka ta annan ba na ɗaya kenan sannan na biyu in ka cire zakka duk abin da a ibada abubuwa na addini sun kasu kashi uku akwai na itiqadi abubuwan da na shafi tauhidi su abin da ake nema a kudurta su ga zuciya sannan akwai ibadat abubuwan da bauta Allah ake yi da su sannan akwai mu'amalat to abubuwa na ibada kiyasi baya ko su malaman da na hito da kiyasin sun ce kiyasi yana shiga ne ga abubuwa na mu'amala mu'amala ta yau da kullun tsakanin mutane amma ibada to sai da nasi baka taba jin an yi ibada ga wani abu na sallah ba an yi kiyasi baka taba jin an yi kiyasi ga wani abu na sallah ba baka taba jin kiyasi ga azumi ba baka taba jin kiyasi ga hajji ba ba inda aka kiyasi illa ga zakka ita da kuɗi na kuma su aka kai ma tunda mallami in ya kuɗin abdun zagi an aka kai mai zakka bai ce a ban cancanci zakka ba a ba talaka amsa ya kai ce Allah ya saka da alheri sannan ran da haki kun ba ga mallamin da yadda zakka ba ko kun taba gani ba su mallaki ba su mallaki nisabi ba su mallaki dukiya ba mallamin multimillionaires ne suna da kuɗi masu yawa amma baka taba jin mallamin da yadda zakka ba to ya ku san ko nan garin ga akwai mallaman da suna da ɗaya da yara masu yi musu hidima da sun ka ba kuɗi su ta dubai suna sau kaya a ta cana ana sau kaya kuma kuɗin mallaman nan na ɗiyansu na cikinsu da yaransu wata shekara an kai ne central market matsayin director of finance rabenu ya yi ƙasa ana tattalin yadda ake an ce ba a biyan kuɗi sai an ka nice duk allisar shagunan da ba su biya hankali saho sai ga wasu shaguna goma sha wani abu jere da juna an yi shekara biyu ba a biya kudin rabinu ni ce waɗanda an ka ce ai na mallan wani na shi ba a tambaya ta ba a biyan rabinu shago goma sha wani abu da shagunan da duk abin da a ciki na shina ya ɗaya ne da yara ne ka kula da su kuma mallami na nan cikin garin an ga ya mallaki nisabi ko bai mallaka ba amma na imani in ka bashi dubu biyu kacce ga zaka yana ce Allah ya saka da alheri yan rashin gaskiyar tasu to Allah ya shiryar da mu don haka zakka ibada ce tsintsa ba mu'amala ba ce don haka kiyasi ba ya shiga abin da nasu ya zo a tsaya nan ka ƙara kai ka ƙara makanka to mu tafi to kaga abin da ake fitarwa daga ramun kuza zinariya da azurfa ɗaya ce a fitar mazakkarsu ko abin da an ka samu daga ranar kuza daga ramin kuza amma da sharaɗi biyu in ya kai nisabi in ya kai nisabi sharaɗi guda in ya kai nisabi matukar abin da ka gino cikin ramun ku na zinariya ko azurfa ya kai nisabi in bai kai nisabi ba kenan baya da zakka kun ji wannan ana fitar da zakkarsa yau makurujihi yinin fitar da shi yinin da ka gino shi ba sai ya shekaro ba shi abban ta da zakkar zinariyar da kan mallaka waka zalika hakan ga kuma fi ma ya kharuji cikin duk abin da mutum yake fitarwa ba da zalika bayan haka bayan ka ja ka hidda nisabin ka ginu nisabi ko abin da ka gino ya kai nisabi ba yana da zakka ba to kuma zinare bata bata kare ba ka ci gaba da ginuwa ka ci gaba da ginuwa ka ci gaba da ginuwa sannan ta kare to wanga dan kadan da ka gino bayan nisabi shi ma sai ka hidda mai zakka muna tare muttasilan bihi mai saduwa da shi nisabin ga wa in kalla ko da ko ya karanta ko laba guda ka gino bayan nisabi kamar ka gino benga ma'auni ishirin da ɗaya na zinariya ba ma'auni ishirin shi at nisabi ba to ga guda ya hau shi ma gudan ga sai ka hidda rubul ishirin na shi muna tare amma da sharaɗi in ya zan rame guda ne inda ka gino ya ƙare sai ka koma can ka koma gina wani rame sabo to ba za ka haɗa abin da ka gino da abin da ka gino can ba fa'inin ƙata'a na yaluhu in samuwarsa ta yanke bedihi ga hannunsa kana gina kana gina kana gina sai ya yanke yanka kai ƙarshe nai wabta da a gairahu ya fara gina wani rami wanda ba wannan ba ka ƙara ba gaba ka koma gina wani to lami kuri shay'an ba zai fitar da kome ba hatta ya bluga mafihi mafihi zakatu har sai ya kai hatta ya bluga har sai ya kai mafihi zakatu abinda zakka take ciki nai muna tare wato wannan shine hukuncin abinda an ka gino cikin ramin kuza hukuncin ma'adinai duk ma'adanan da ake mutane ke ginuwa cikin ƙasa ba wanda an ka shar'anta ma a fitar da zakka illa zinariya da azurfa saura duka ku ci hannu a mari'a babu zakka to sai magana jizya jizya shine kuɗin da ake karɓa ga kafirin da an kai amana da su ya'ya na da cikinsu banda bayi baligai banda yara ƙanana maza banda mata in an kai amana da kafirai mi ke sa a yi amana mun zo mun kira su ga musulunci ba su yadda su musulunta ba kuma ba su son a yi yaƙi to shi kenan to sai su zan kafir sai a ƙulla amana su zan kafiran amana hikimar haka nan mu ba za mu taɓa su ba kuma ba za mu ƙyale kowa ya taɓa su ba amma su ko shekarar duk sai sun ba da kuɗin fansar kai to waɗannan kuɗi da ake azamu baligai na da cikinsu shine jizya an samu kalmar jizya daga kalmar jaza'u sakamako yanzu in an kulla amana daga cikin sharuɗan amana shine za mu ba su kariya duk kafin ran da mun kai amana da sunan to za mu ba su kariya wujuban mu kare su to za mu kare su su ko za su biya kuɗin kariya to wannan kuɗi su ake kira jizya sakamakon kariyar da muka yi musu ba za mu taɓa su kuma ba za mu ba wani ya taɓa su ba to sakamakon wannan kariya su ci gaba da addinin su amma ɓoye cocin da suka gina ba za mu rusa ba amma kasu in sun ka zo suna sabis kasu yi kuwa in sun ka yi kuwa mu ji a yi musu buloli da sauran dai abubuwa hukunci za mu cimma in mu haka ga kitabul jihad za mu ji hukunce-hukuncen amana da sauransu eh a ina maganar sala speaker an ce kasu yi mujiya kasu yi kuwa mujiya iya kasu yi service ɗinsu cikin coci da kumce in sun kai mun ka ja za mu yi musu buloli daga ba za su sala speaker ba to yanzu ina magana amana tun daga nan suka yi masu himu yanci najeriya mu mu ja su ja suna ganin sun yi kuma sun yi mu din tunda zamanin su su adda daraja zamanin namu su adda daraja to yace watu khazul jizyatu ana karbar jizya min rijali ahli dhimma daga mazajin kafiran amana ahli dhimma kafiran da an kai amana da su to gare su ake karɓar jizya mazaje kaga kenan banda mata al'ahrar ‘ya'ya banda bayi na cikinsu albaligi na baligai banda yara ƙanana ɗannan su ake azama jizya wala tukhadhu min nisa'in ba a karɓar jizya daga matansu wasu bayanihim da yara ƙananan su da basu balaga ba wa abidihim da bayansu wa tukhadhu ana karɓar jizya minal majusi daga majusawa asalin amana ana yanta ne da ahlul kitabi to to ba ta tsaya ba har da majusawa pagans masu bautar wuta kamar a ce maguzawa yanzu hmm? to duk ya halatta in dai an ka kira su ga addini ba su yadda su musulunta ba ba su yadda su ba addinin su kun ba su sun hada to sai a yi amana da su duk wani wanda ba musulmi ba ya halatta a yi amana da shi wa min nasarar arab hakan ga ana karɓar jizya daga kiristocin larabawa akwai larabawa kamar mutanen najaran kaga larabawa ne amma kiristoci to duk inda ka gaba larabe jikan annabi isma'il ne asali musulmi ne don haka in ka gane cikin kiristiyaniti to shiga ya daga baya ina fatar kun fahimta to wasu sun kace larabawa kiristoci ba a karɓar jizya sai dai a kashe su ko su musulunta ko a kashe su don su matsayin murtar duna ne an kace to shine mai risala ya ce a ana karɓa wal jizyatu jizya da an kace a karɓa ga kafiran da an kai amana da su ala ahlil zahabi akan masu aiki da zinariya arba'atu da nanira dinari hudu ake karɓa na zinari nawa an rubu dinari yanzu dubu ishirin da bakwai ko abin da ya kama da haka nan shi an rubu dinarin to sai ka yi multiplyin by 4 shi an dinari guda to to ka ko multiplyin by 4 shi an dinari hudu to dinari hudu shi ake amsa na zinariya ga, ga kowane kafiran amana matsayin jizya wa ala ahlil warqi akan masu aiki da, azurfa kuma arba'una dirhaman dirhami arba'in kaga ashe kenan menene lissafin dinari ga, ga zinariya kowane dinari guda na zinariya daidai yake da dirhami goma na azurfa tun daga zinariya an ka ce amshi dinari hudu azurfa kuma amshi dirhami arba'in ashe kowane guda matsayin goma yake yawwa wayu haffafu ana sauƙaƙawa anil faƙiri ga wanda baya da an tabbatar da wani baya da to sai a yi mai sauƙi ko a rage mai ya bada abin da ko kuma a kashe ta gaba ɗayan abin ya gagara ka dai ka hirrai fa kenan amma kadiba zamanin sarakuna na da mulki in an ka azama haraji shine ake kira haraji ai ko jizya to kaga bai halatta amsa haraji ga musulmi ba komi talauci ne gawa ake amsa haraji kahiran amana da turawa sun ka taho sai sun kamar shi mu kahiran amana tunda sun ci mu da yaƙi su kiristoci ne mu ko musulmi sun ci mu da yaƙi sai sun kaga su they are right sun ci mu da yaƙi ko ba su ci mu da yaƙi ba an watan sun ka amshi ƙasar ga da ƙarfin tsaya don wasu garuruwa an yi resistance sun kashe mutane saura sun kai saranda haka mazan bayan su sai suka aza mana haraji to da sarakuna na amsa haraji baka sai aka dattijin da ya gudu ya baɗi iyali ne ba in baka da sai a kama ka akai ka gidan yari a yi ma tu'annati to gudun wannan tu'annati in lokacin amsa haraji sai ka gudu ka tai wani gari ka ɓoye ka bar iyalinka to ka diba kahirrai ne an ka ce ‘yan an gano tun baya da ayi mai sauƙi amma jiyar da ake tsananta kuma sannan su sarakunan ba fixed amount akwai ba sarakuna su ka azama kowa da son haga dama don haka in ba a son ka sai a samu kuɗin da an ka san baka taɓa ganin su ba a azama in ka iya a ce to ka ba da gona ka dama gona aka son a amsa ta haka sun kai ta inda shi yasa kanga gaba ɗaya Allah ya amshi mulkin gare su ya mai suwa ga ɗiyan bayansu yau manyan mutane duk in ka ɗiyan bayan sarki na to sarakuna ne yau sun komo barorinsu saboda ba su kyautata ba ga mulkinsu Allah ya shirya da mu wa yukhadhu kuma ana karɓa mimman tajara minhun daga wanda ya zo kasuwanci daga cikinsu min ufukin daga wani gari ila ufukin zuwa wani gari ufuk sasashe na duniya daga wani bangare wanda ya taso da wani gari kahiran da an kai amana da su in sun ka zo kasuwanci garinmu to su ma ana karɓar jizya gare su kaji shi ko inda revenue ya samu asali gawa ake amsa ga kahirai in sun ka taso da garin sun ka taho garinmu da haja su sai suwa kaga ba su da wani haƙƙi garin mu ko to su biya mallamai sun yi saɓani to ‘yan kasuwar kahirai da kahiran amana da waɗanda ake faɗa da su da sun ka taho sai da kaya shin kuɗin kayan nan na an ka amsa gare su koko kuɗin shigowa ƙasanmu kuɗin shigowa ƙasa me sunansu royalty kuɗin shigowa ƙasa yanzu baka isa ka ta yi Nijar ba sai ka biya aiko akwai kuɗin da aka biya a baka da state nan bakin boda haka mutumin Nijar bai sai ya shigo ba sai ya biya to waɗannan kuɗi kamar duk wanda ya tashi ya ta hajji ko umra sai ya biya royalty wajen riyal dubu na kuɗi ne masu yawa mu gare mu nan royalty kuɗin shigowa ƙasa to shine malam shin kuɗin hajjan nan ce an ka karɓa ko ko kuɗin shigowa ƙasa wasu malamai kun ka ce kuɗin hajjan da sun haka sai su ne wasu kuma sun ka ce a kuɗin shigowa ƙasan mu ne to kaga da haraji da da revenue duk gawa ake amsa tai ga kafin rai amma musulmi zalunci ne a karɓi haraji gare ko revenue zalunci ne cin ƙarfi ne ka ba su ayan ta lahira a biya ka to yana yake wa yukhadhu ana karba min man tajara minhum daga wanda yazo kasuwanci da cikin su kahiran amana min ufukin daga wani sashe ila ufukin zuwa ga wani sashe wanda ya taso garin su ya taho garin mu mu musulmi kasuwanci to sai a amsa me ake amsa ushuru thamani ma yabiunahu ɗaya bisa goma na kuɗin abin da sun ka sayar kenan sai an ƙara kasuwanci duka in marece ya an ƙara hada-hada to nawa nawa cinikin nawa ka yi ya ce na sai da kayan dubu goma to sai ka ba da ushiri naira dubu kenan ho to wa'in ikhtalafu fi sanati ko da ko sun saba ga shekara miraran shudi shudi wasu na malamai suna da ra'ayin sau guda ake karɓar rabenu ga 'yan kasuwar kahirai da na zo garinmu da an amsa kuma sai wata shekara kamar jizya to shi ne mai risala ya ce a'a sadda duyar taho in sati sati kasuwa ka ci sati duyar taho sadda duyar taho sai amshi rabenu gare shi wa in hamalu da'ama amma in sun ɗauko abinci hassatan shi ɗai abincin da mutane ke ci ila makkata wal madina zuwa makka da madina hassatan su ɗai banda sakkwato banda sauran garuruwa ukhidha minhum to sai a karba daga gare su nisful ushiri rabin ushiri min thamanihi na kuɗin abincin da sun ka zo da shi amma in ya zan abinci sun ka kawo ashe ya halatta a ɗauko abinci da wata ƙasa a kawo wata ƙasa ko bai halatta ba to don me aka rebo da a ci abin shiga da shinkafa duk a cika ƙasar ga da shinkafa da mi Najeriya ka cutuwa ha to an ka ce wai don ka a shigo to ba a taɓa shigowa da bindigogi ba a taɓa da bindigogi ba su taɓa yawaita ba kamar yanzu kaga ya rufe mana ya rufe mana ya kashe mana da yawa ɗaka bai gina mana ta waje ba an hana shigowa da abinci abinci ya yi tsada mutane sun ji yawa bindigogi ga sunan suna ta fulani kuma gwamnati ta kasa hana shigowa da su to in ya zan su kahiran abinci sun ka ɗauko zuwa makka da madina to wannan sai a karɓi rabin ushiri eh nisful ushir ɗaya bisa nawa kenan ɗaya bisa ishirin madalla kaga can in sun in ya sai da abincin dubu goma kaga naira dubu shi at ushiri nisful ushiri naira ɗari biyar kaga ai muhu sauƙi kenan don mi da an kai muhu sauƙi ga abinci domin su ɗauko abinci su kawo kariyar da Allah ya ba abrahata ya ɗauku ɗamara wani mutumin makka kasan balarabe da ƙarfin hali ya ta yemen ko da ya zo yemen sai iskan masarkin yemen abrahata ya yi nashi ka'aba saboda hasada don me aka cewa makka ɗaya da ɗakin ka'aba ana ɗawafi ya yi nashi ana ɗawafi sai wani balarabin makka ya zo shi ko sai hamiyatul jahiliya ta kama shi an wa ɗakin su kishiya maimakon ya yi la'akari da wanga bai tasiri don wancan Allah ya sa a yaushe wanga ko abrahata ya abi ne ya kyale su sai yaya zai yi walakanta ɗakin sai ya shiga cikin ɗakin sai ya kashi ya yi ta'addanci ko bai ta'addanci ba sai sun haka mashi kai mutumin ina ne ya ce mutumin maka misa kai mana kashi cikin inda muka ibada ya ce saboda takaicin kunwa ɗakin muke sha an kai shi inda abra ta ce shi yan dalilin kai ce to tahi ku sake shi ko mika a mai za mu zo mu rusa ɗakin kaga hamiyatul jahiliya kenan jin kai yanzu mu aka wa haka za mu zo mu rusa ɗakin sai ya ɗebi mayaƙa sun ka hau giwaye an ka taso kawo bakin garin makka sai Allah ya tarbe su da tsuntsaye sun ciyo bom da cikin jahannama sun ka tona an ka ruguza su to sai Allah ya faɗi ya ce wannan kariya alam tara kai fa Allah rabbaka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka asfin makul ya sanya su kamar karmami wanda an ka canye in ka zuba ma shanun ka kara su canye su tattake ya koma dudduga to haka Allah ya maishe su kamar mai tambaya tambaya to wai mista Allah ya haka sai ya ce li ilafi quraishin saboda sabon quraishawa shi yasa akwai malaman ma da ke ganin da alamtar da lilahi duk sura guda ce saboda abinda Allah ya ba ɗakin Ka'aba wannan kariya ne saboda sabon da ƙwaraisha sun kai sannan ƙwaraisha duk mushrikai ne amma akwai wani abu da suka yi wanda ya burge Allah shi yasa Allah ya ba ɗakin su wannan kariya ya ba su wannan kariya saboda sabon da ƙwaraishawa sun kai ila fihim sabon su rihilata ga tafiya shitta lokacin hunturu wa saif da lokacin bazara lokacin hunturu sannan aka samu abinci yamin sai su ta yamin a ɗauko abinci a kawo makka lokacin bazara sannan aka samu abinci sham sai su ta sham su ɗauko abinci ɗauko abincin da aka yi saboda maka ba a ruwa ba a noma to ta hiyar da 'yan kasuwa kai su ɗauko suna fatauci su ɗauko abinci ba kyauta suka bai ko sadaka ba sai yawa su kai amma wannan ya burge Allah ba ha ganin shi zai tsaye da al'umma a ci gaba da bautar ɗakin madalla to akan wannan Allah ya ba da wanda ya ba su wannan kariya fali abdu rabba hadar don haka su ci gaba da bautar ubangiji wannan ɗakin alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wa amanahum min khawfin kuma ya amintar da su daga tsoro waɗannan su a primary aims na kowace gwamnati katta bari mutane su ji yunwa don an angry a hungry man is an angry man duk mai jin yunwa baci da komi komi yana iya yi to don kat gwamnati ta yadda mutane su ji yunwa sun ka jiwa ba su da control ba a biyar doka an ka jiwa sannan komi gwamnati ta yi sakar fayans ta tabbatar da ta ba mutanen ta tsaro waɗannan biyu su ne wannan gwamnati ta yi felin woefully ba a taɓa jin yunwa ba kamar yanzu ba a taɓa rashin tsaro ba kamar yanzu kuma ba a magana kuma ita babu gwamnatin da an kawa fata alheri kamar ta haka ne ko ba haka bane an kai ta cika mana ba ai kun san general na na soja kaza da kaza ashe ashe ashe garan mace mai ciki ma da shi can zamanin boko haram ai iyaka daga maiduguri sai yobe sai adamawa can ne boko haram yake mu iyakan mu nan mai musu addu'a Allah ya kawo mu sauki mu ji labarin an taddaba mu gari kaza an taddaba mu gari kaza can ya tsaya to amma yanzu ha insecurity yau kusa ya mamaye ko'ina wargi wargi wargi wargi yanzu ya mamaye jihar sokoto ko'ina gabas da yamma kudu da arewa ko'ina yanzu babu nowhere is secured haka jihar kabi ita zamfara dama da katsina inda yake ko'ina lalace a najeriya jihar katsina jihar shugaban kasa kuma bai san kunya ba bature in wani abu ya faru ai shi sauka ya kai don ya yi felin to ka diba garin ko ƴan uwanka na ana mata yaɗe da rana can ba da daddare da wuri suka yi ba to yanzu sun gano gwamnatin komi ba ta yi don haka yawan da rana suka yi sun ma mafi yawan operation da rana akai hijjiya na ganin hijjiya kuma a yi awa biyu awa uku awa hudu ana operation zamanin waya yanzu kana ai communicating da wanda a ingila ga barikoki nan ko ina sojoji ɗirin ɗirin amma su yi su kare su ta su duk sojan duk ɗan fashin da kaga an kama sai ga da kasan an zagu kusu cikin rami wai suna gagar sojojin najeriya waɗanga 'yan hirkaki ba gagara ba kada a ce gwamnati ta kasa gwamnati ko mataki ba ta ɗauka ba sai ka yi making effort ka kasa sannan aka ce abin ya gagare ka wani effort sun kai making yadda don an kaɗan yi wani yunkuri sun ka yunkuro ba ha gane da suka tarwatsa yan hashin walla ƙarfin Allah ɗaya ya ƙarfin gwamnati ƙarfi amma babu wani ƙarfi da ya ƙarfin gwamnati wasu suna da makamai he da na gwamnati ina sun ka samu makama da na na gwamnati suna nan shi mai ba da umarni ya ƙi ba da umarni bai ba da umarni saboda ƙeta mun rasa lahimmi mun kai mai mu mutanen arewa saboda ƙeta bai ba da su na sha faɗi duk chief of army staff din da ya taho sai haga ya zo da karsashi don shi ya san wanga abu bai gagare su ba kwana uku sai haga ya koma kamar langabu saboda bai iya yi on his own sai da umarni sai da umarnin commander in chief shugaban kasa shi a commander in chief duk komandoji in sun ka ɗauko sai su kama chief of army staff chief of army staff sai ya ɗauka ya kai mai sai ce a'a a dakanta a dakanta a koma wani abu a koma zuwa ranka ya to sun yi striking wuri kaza a ban mu mutu ya ce a dai dakanta a dakanta ka gano dai bai da interest shi ya saka kana yi mai haƙƙi ka ga bacin rai ga huska ta to gudun ka kusa matsala sai ka samu wuri kaza nan a kawo kuɗi ku yi a soso abin ku ta a sai gidaje a sai hilaye a sai mina na shi kenan wanda aka sha ta aka shi tun da sosai a kwarai ko saboda manya tare yanzu sojojin suna faɗi abinda barayi ka ba su gwamnatin najeriya ba ta ibata su su nawa albashinka dubu saba'in to sai su ɗauki miliyan uku su baka don haka yanzu ai mafi yawa sojoji ma su a intermediaries ko ko tare da su ma ake yi sau nawa an kama sojojin kidnapping ko ko in za a negotiation su za su shiga tsakani an haɗe sun gano gwamnatin ba da gaske ta to don me za ka wahal da kanka Allah ka haɗa kai da su nan suka tawa su iskan masojoji ba tawa Allah ya ba ku sa'a in sun ka su da su aje musu nasu su wuce ‘yan an ka taho na gosi ‘yan an ka taho kawo kuɗi sai an wuce sojoji sannan a kai inda kidnappers wani wuri tsakanin inda sojoji suke da inda barai suke bai kilomita uku ba kowa ya san da wani sun ka kwaso shanu sai a aiko musu suna yankewa suna ci ko ana kawo musu kaha da sauransu da kuɗi to me an nasu ciki don haka sun yi compromising kaga duk lahin wana lahin manya na Allah ya isan muna za mu tafi to kuma shi na an ka faɗi an yi laihi to ya ce wa in hamalu da'ama khasatan in su kafin ran amana sun ɗauko abinci shi ɗaya banda sauran haja ila makkata wal madina khasatan zuwa makka da madina keɓance banda sauran garuruwa to ukhidha minhu a karɓa da gare su nisful ushiri rabin ushiri min famani na kuɗin abincin da sun ka ɗauko wa yukhadhu kuma ana karba haraji min tujjaril harbiyyin daga yan kasuwar kafiran da ake fada da su ana karba al'ushuru ɗaya bisa goma na abin da sun ka kawo kaji asalin rabin ho kafiran amana da kafiran da ake fada da su in sun ka zo kasuwanci garin mu mu musulmi to nan muke karba haraji gare su ushuri illa an yanzilu sai in sun sauka ala akthara min zalika akan mafi yawan haka tunda sun ka taho an ka ce to ga abin da za ku biya ya yi ushiri sun ka ce sun yadda to amma in ba haka ba dai normally dai ushiri ake karba to wannan shine hukuncin jizya ko to to sai rikazi wa fir rikazi al khumusu khumusi dai bisa biyar shi kuma kaga ba zakka ba khumusi ya tabbata ga rikazi menene rikazi wa huwa difnul jahiliya shine turbuda ta mutanen jahiliya to nan yayi amfani da mutanen jahiliya amma ko ta mutanen musulunci duk dai ana kiranta rikazi yayi amfani da dafnul jahiliya domin zamanin jahiliya an ka hayan haka nan mutum ne yana da kuɗi kila bai da magadi illa ƴan uwa ne bai taɓa haihuwa ba ga dukiya Allah ya bashi ‘yan uwan nan bai zaman girma da su ba, don haka yana bakin cikin su ga da kuɗin, sai ya musu keta in ya gara ya ta ta zo ƙarshe sai ya keta sai ya ɗauki kuɗin gaba da sanin kowa ba ya sa cikin tukunya ya ɗauki tukunyan nan ya kai cikin dokar daji ya gina sai ya turbuɗe ko da ya ka mutuwa su taso yana kuɗi yana kuɗi kuɗi sun wata rana shi ko wani ya kori burgu to kasan duk inda an ka yi gina ya ana ruwa wurin zai tafshi shi ko duk wani abu mai iya gina kamar kusu ko burgu ko wani abu ya zai iya gina ya abin ga kila burgu shi ko ya samu wurin na da tafshi ya yi sai ka kori burgu ya shige ka taho kana gina kana gina sai ka gina tukunya kana hissuwa babu komai cikin ta illa zinariya to shine shine rikazi dafnul jahiliya ai dafn dafn bi ma'ana madfun abinda an ke an ka turbude zamanin jahiliya to amma da sharadi inda yake da kazi akwai sharadi in ya zan wurin ba a taba gida ko gona ba in an taba zama ko da sunan gida ko gona to sai a bincika ko da mai wanda ya taɓa yin gona nan ko gida ya rasu to sai a biɗi iyali ne a ɗauka nashi na sai a ba su amma daji ne fallau ba a rayuwa ba a taɓa gida ko gona ba an ka gina irin wannan tukunya ta dukiya ciki to shi ne da kazi na fatar kun fahimta ba Allah ya sa tukunya da ganin kuɗi cikin tukunya mutum ya sa su kuma mafi yawa kaji dalilin da ka sa mutum ya yi haka nan bai da magada ko ko ɗiyan ba su yi mai ɗa'a ba yana jin ciyon ɗiyan su gadi kuɗin sai ya musu ƙeta kwashi kuɗin gai ta cikin dokar daji ya gina ya turbuɗe ya tahiya ta in yan mutu shi kenan to a da kuɗi har a gaji a rasa can wani shi ko Allah ya ci sai yana gina sai ya gino to matuƙar ba a taɓa yin gida ko gona wurin nan ba an ka gina dukiya to shi wannan da ya gino Allah ya bashi shi ne rikazi to sai a ba da humusi 1 over 5 sai ya kai ma shugaba in shugaba na musulunci ne mai adalci in ba haka ba sai ya ɗebe humusi ya raba mu bayan Allah na fatar kun fahimta alaman asabahu akan wanda ya same shi wanda duk ya gino shi shi an nashi to wannan shi ya abin shi ya ƙarshen wannan babi a gani to kaga don haka musulunci yana da hanyoyi zayyawa na samun rabenu ba sai an sai da giya ko an amshi rabenu gidajen caca ko gidajen tambola ba waɗannan duk nasara na kawo muna wannan muna da hanyoyi na musulunci da ake samun rabenu duk ga sunan sai a yi abin ga amana da kafirai su rinka ba da haraji shekara-shekara sannan in sun ka to kasuwanci garin musu biya sauransu ga rikazin ga ga sauran hanyoyi dai to su a hanyoyi na samun kuɗin shiga ga gwamnatin musulunci da nasara sun ka taho sun ka taho mana da nasu miyagun hanyoyi giyar ga da annabi ya tsine ma mai sha da mai sai sheta da mai tatsawa da mai sabis da mai cin kuɗinta da mai kowa sai an ka ce ya halatta kai kamfanin giya ya ka zo ana amsa rabin gare ka to yana zaman lahiya yake an yi legalizing din shaye-shaye shan giya to kuma dole a yi tun da su manyan ita abincinsu to ta Allah ya shirya da mu madalla Allah ya samu na albarka ga abin da mun ka karanta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك